وعلى آخر حزب الذي تلا إنزير لينا ساكنا مكملا أربعة فسائدا والكل في واو وياء بهما فتح كفي والعجز حزب من مركب وقال ترخيم جملة ولا أمر مقال نعم وإن ويت بعد هذا ما هو زب فالباقي يستعمل ما فيه عليه أوليف بما فيه أوليف وزعلوا إن لم يزف يزف ka shafe نعم ma'al ahari نعم tare da na ƙarshe ka نعم shafe allazi tala wanda yake bin sa a إنزير yaushe in zi da lina نعم idan ya zama an ƙara masa harafi harafin lini ساكنا kuma ya zama si harafin linin yana ɗaurarre sharɗi na biyu kenan مكملا kuma ya zama mukammilan arba'ata kuma ya zama ya cika hu- harafi hudu a نعم sa'idan نعم kuma da mafi yawa daga hudu in dai ya zama an samu suna sunan kuma wanda yake yana da harafi guda hudu ko sama da hudu kuma sai ya zama na biyun sa harafin harfulinin ne نعم
ko نعم kuma sannan harfulinin din nan ya zama sakini ne نعم har ila yau to wannan in kai haka sai ka shafe shi na ƙarshen da kuma wanda yake bin na biyun ƙarshen نعم kamar yanzu usmanu kaga suna ne harafi hudu ne zuwa sama نعم sannan ka duba na biyun ƙarshen harfulinin ne domin alifi ne نعم
sannan har ila yau sakini ne usma aka ce jinsa aka yi نعم ko na'am to tun da haka ne yanzu idan za ka yi tarjimi sai ka shafe shi kuma ka shafe na gaban nasu نعم sai ka ce ya usma mansuru shi ma ka gawawi harfuli ne kuma saki ne kuma sunan ya fara bi hudu to نعم shi ma an ka tayi za ka yi tarjimi sai ka ce ya mansu sai ka نعم shafe wawan ka ce ya mansu ko miskinu shi ma ya ɗan ta biyun ƙarshe harfuli ne ce kuma sana ila yau sunan ya fara bi hudu sai ka ce ya miski na'am sai ka shafe نعم to duk waɗannan su ne yadda za ka yi tarjimi نعم والخلف في واو saɓani ya zo fi a fi wazon a cikin wawi وياء da ya بهما فتح كفي ai a saɓani ya zo idan su ne su waɗannan نعم wayya za a yi da su waɗansu malaman suka ce su ma za a shafe su kamar yadda muka faɗa a baya نعم wannan bayanin da muka zo muka yi a baya wasu suka suka ce a ba za a shafe su ba domin su balbihima balbihima ake ji fatuhun kufi نعم bari dai fataha ce kufi ta bibiye su su waɗannan نعم idan misali yanzu ka zo kamar fir'auna fir'auna نعم har yau ga wawi nan har fuli na ƙarshe Na'am.
amma kuma menene shi ai abin da yake bayan sa ai ba abin da ya kamata ya mujana sa shi bane domin ka'idar wawi ai rufa ce take masa da ce aka u to sai mu ce kamar mansuru din can ne na'am yana da rufa ko na'am kaga sai mu ce daidai yake da mansuru Mm.
kawai sai mu yi masa irin kamar yadda muka yi wa mansuru sai mu ce ya fir'a na'am to amma sai zama yau kuma ba shi harbulinin ne amma kuma sakinin ne amma abin da yake bayansa ba wanda yake mujanasa da shi ba نعم domin wanda yake mujanasa da da wawi an rufa ce eh da u ya kamata a ce sai kuma aka ce au na'am to wannan shi akan sa yake magana idan irin wannan ya zo ya ya kamata a yi masa shi ma za a yi shi ne kamar yadda muka faɗa ko kuma za a yi wancan ba kamar misali garni garnai ku afwan garnai ku نعم to wannan yanzu na na din nan ita ma ayya abin da ya kamata ya mujanasa ita ai kisra ne eh ni ya kamata a ce sai aka ce nayi to kaga yau duk fata ce ta biyu shi za a ce bar fata wanku bar fata ce ta biyu to idan aka samu irin waɗannan yaya za a yi kamar yadda can muka ce a garnai ku misali daidai yake da wancan wanda muka faɗa muka ce idan mai fata ta bishi wanda muka misali da shi usmanu kenan sai mu ce shi ma ya garna an gane kamar Ah.
usmanu Mm.
kenan Mm.
shi kuma mansuru shi ma kamar wajen fir'auna shi ma zai mu ce ya fir'a Mm.
to haka wasu malaman suka faɗa نعم suka ce su abin da ya kamata kenan a a faɗa a faɗa a ce haka wasu kuma suka ce a ba haka ya kamata a ce ba sai a bi su a shafe na ƙarshen kawai abin da za a faɗa kenan na'am garnai ku sai a ce garnai ya garnai نعم an gane Mm.
نعم fir'auna ba za a ce ya fir'a ba sai a ce ya fir'au abin da ya kamata a ce kenan Na'am.
kawai nunin za a shafe wasu na'am malaman abin da suka magana kenan na'am za a bayyana harafin sai lini a bayyana yawa sai a bayyana harafin lilin domin mai domin wanda yake binsa ai ba wanda ya kamata ya mujanasa da shi bane fata ce na'am domin ba haka ba za a gane bambanci ba tsakanin inda yake harafin mansuru ne lamma ce take bin wawun da kuma wannan fir'auna inda kuma fata ce kuma take bin wawun in aka zo aka tarhimin sai a kasa gane domin ta yi aka yi tarhimin ka shafa sunan kuma ka zo ka daga baya kana son ka dawo da shi na'am wani ya gane mm, ko na'am kamar ya harisu kace ya hari kaga wani yanzu ya gane ya san cewa ya harisu kake son kace na hari kai kamar hausa ne yanzu da za ga wani sunayen ai muna muna wannan tunsa ko kamar shema'u a ce shema a ga yana ji suna sai ka ce shemago mm, eh baka ji ba wani zuwan ba a ƙara sun da irin waɗannan abubuwan da shi so kamar irin waɗannan shi ma a larabcin ne ya gina cewa akwai irin waɗannan
na to shi za a wa'an suka ce to tunda akwai bambanci dole ka nuna bambancin wanda fata ce ta bi shi to suna harafin ƙarshe kawai za ka shafi ba za ka shafi na biyun ƙarshe ba wanda ko a'a wanda yake mujanasa da shi ne ya bi shi to sai ka shafe shi ka shafa na biyun ƙarshen na'am kamar mansuru sai ka ce ya mansu
na izibul ajiza min murakkabin ka shafe kuturin wato ka shafa na ƙarshe na kuma murakabin daga suna wanda yake murakabi ne shi ya ya hawa hawa biyu na wa qalla tarhim shine kamar misali irin su a, ma'aji kariba kaga suna biyu ne ga ma'aji ga kariba to ka ce ka ce ya ma'aji ka ce kariban ka shafe shi shine izibul ajiza eh ka ka shafe ai karshen kenan na yawa to abin da zaka yi kenan sai ka Na'am.
tarhimi na to na wa qalla tarhim jumlatin amma tarhimin nan na jumla wa'an sun fara kamar irin su sibawaihin ma nifdawaihi halawaihi waye waye su irin su buta nasara duk suna ne guda biyu ka gani a haɗa aka haka butu daban nasara daban na ma'aji daban kariba daban na sibawaihi daban na duk da wa'an su da yawa sun fara su cewa sibawaihin suna ne kamar lakabi ne na shi imamul fanni na shi sibawaihi na yawa to amma dai wa shi sa wa'an suke ganin cewa wa'an sun ce za a iya yi sibawaihi a ce ya siba na'am buta nasara a ce ya buta ma'adi gariba ya ma'adi dama shi ma'adi gariba wa wani sabani a ciki ana yi waɗansu suna ganin cewa wa'annan su ma za a yi na
Allah na tarhimin jimlatan tarhimin nan na jimla shi ya karanta jimla ce guda ɗaya aka ce suna ne kuma na mutum kuma suna kuma jumla ce guda Na'am.
kuma ta abba da sharran
na a ta abba da sharran jumla ce guda Na'am.
kuma sai aka ce sunan mutum ne ta abba da sharran na'am
to wannan ya karanta kwarai a ce za a tarhimin sa a ce ya ta abba da kawai a cire sharran nan to shi wannan ya karanta na wa za amru nakal eh wai amru shine ya ciro wannan ga wajen laraba shi amru din sunan su shi bawai ne sunan asalin sunan sa ne imamul bani to shi sunan sunan sunan sa amru sannan sunan kuma wannan sa abu abu bishirin sunan alkunya shi shi bawai kuma shine lakabin sa eh amma lakabin sa ya zama ya fi suna akan sunan Mm. shine cewa za amru nakal amru ya ciro wannan
wa inna waita ba da hazu ma huzu idan kai niyyar bayan shafe abin da aka shafe sai kai niyyar shi abin da aka shafe din na'am amma baki ya isa amin na'am to sai ka wanzar da shauran bimati tumatir olif da abin da aka saba da shi wannan yana son ya gaya maka ne wata matsala a wannan guda biyu a hali guda biyu waɗanda ake kira lugatu manyan tazirin harfa da lugatu mallayan tazirin harfa na'am
shi a shafe wannan da ake yi akwai inda za ka shafe ɗin amma har ila yau kana nan kana hangen abin da ka shafe ɗin kana nufin shi ne lugutun manyan tasirar harfa kenan ka shi ka shafe amma kana sauraron cewa akwai wani harafi wanda ka san ka shafe shi akwai lugutun manyan tasirar harfa wanda kawai sunan in ka ce ya hari su ka ce ya hari to kawai sunan ka ɗauke shi kawai ya koma harari kawai ba ka sauraron wani su ɗin wannan ko ma za a da'a ita ko ba a ita kawai ya koma harari kawai to shine lokacin man layan tazul harfa kenan Da duk lokacin da ka zo kai irin wannan shi wannan abin da ka shafe harafin na ƙarshe ya danganta me kake so ka idan lokacin man yanta zurul harfa ne to sai ka ce ya hari to an san kana nan kana sauraron harisu domin suna an san ai ba a ƙarewa da shukura mm, kaga shi kenan akwai wani abu da an san kayan ki to amma idan ka mai da harisun hari ne kawai gaba ɗaya to sai ka ce ya haru domin hawan salon da yake na can na ƙarshe sai ka ɗauko shi sai ka dawo da shi akan wannan salon domin suna ai da lamma lamma yake ƙara ko Na'am.
sai ka ƙara da shi da lamma inda lamma ce na'am sai ka kawo kan wannan raɗin sai ka ce ya haru shi za an kai tarhimi za ka kuwa wajen galiban wa- waƙoƙin jahiliyar nan in ka sai sun wasu ke ga sun ce ya hari ko ru za ki tara kuma su haru ba na'am wato lugata man yanta zirar harfa da lugata man layin zirar harfa kenan ko ne ga dama ka faɗa daidai ne ko ka ce ya hari to kana sauraron akwai wani abu ko ya haru a ka mai da sunan ya zama kuru kawai ba ruwanka da wani zancen wani abu to shine abin da yake son ya gaya maka cewa idan kai yace idan kai niyyar ba'a da harfi bayan shafe ma ma huzi ba abin da ka shafe amma kana niyyar abin haka wannan misali an haru ne kana niyyar cin kenan to fal baqi ya isa amin to sai ka wanzar da shauran bima fihi gulif da abin da aka saba da shi sai ka shafe shi na'am sai ka wanzar da shi yanda yake na'am alhamdulillah
a to sai dai mu koma baya gome to a ƙarasa waja'alhu illam tanu mahzufan waje alu ka sanya shi na'am illan tanu idan baka yi baka shanya shi yana zama mahzufa na'am abin shafewa ne kama law kana bil akhiri wad'an tummima kamar yadda da can ya kasance tun ma an cika shi bil ahari kamar da kana bil ahari ko Na'am.
kamar da ya kasance bil ahari a karshen wad'an wata an tun ma an cika shi ne wata na ajiya wato ma'ana abin da yake nufi a nan wajen kamar yadda muka faɗa idan ka zo ka ce kana ni neman lugatu manyan tazirar harba kana sauraron harin in ka zo sai ka ce ya hari idan ku baka sauraro to sai ka bar shi kamar yadda da can ya asalin sunan yake harisu to sai ka dago lamban nan sai ka ce ya haru abinda zaka kenan na'am shine gashi nan abinda sai ya kawo maka misali yace
na'am fa qul ala al-awwali na'am fi samuda a cikin ya samuda ne na'am ya samuda ya samu sai ka ce ya samu wa ka ga me kenan ka kana sauraron harafi kenan Na'am.
daga tumanin da laraba kenan ko wa ya sami kuma ka iya cewa ya sami ala sani na'am a bisa na biyun biya na'am da ya ka ce ya sami ka kawo ya na'am domin a nan wajen abin da ya faɗa a nan wajen shine in ka ce ya samu dai kowa ya fito kuluku mun gane domin ka ce ya samu kana sauraron mai akwai dali a gaba ko inda ya samu da ni na'am sai ka ce ya samu to idan ka zo kuma za ka ce wannan dalin kuma ba ka sauraron sa na ya samu da kaga a nan wajen a ƙarshe kaga a nan wajen ya kamata ashe me ya kamata ka yi kenan ya kamata ka ce shi ma ya samu amma me ai dole wancan dalin ka shine ƙarshen wannan harafin to idan ka zo ka ce ya samu a ka'idar larabawa kuma ba a taɓa jin wani suna ba domin kai abin da kake nufi in ka ce ya samu idan kana sauran harafi mun ji cewa kana sauran dali ko amma idan kace baka sauran harafi kuma kace ya samu ai kana nufin kenan cewa akwai wani sunan larabawa wanda yake akwai lamma a ƙarshe kuma da wawi a gabansa wanda duk sunan larabci ko na duniya ba a taɓa samun inda lamma take wawi yana bin sa ba wa'ansu dai sun faɗa sun ce akwai sunaye wanda laraba sukan faɗa saman du da kaman du su ne kaɗai aka taɓa ji ma an faɗa an ce waɗannan sunayen guda biyu lamma ta zo wawi a gabansa amma an ba shi babu wani suna da za a samu wannan to ko shi din ma malaman ba su yi da shi ba saboda haka sai suka ce abin da ya kamata a yi shine idan ka ce ya samu hudun nan duk inda lamma take sai ta kare tare da wawi to dole ne ka mai da ita sai ta koma lamman nan sai ta koma kisra in ta koma kisra kuma dole wawi ka ya koma ya sai ka ce ya zami kenan don kai haka an san ka mai da wannan sunan lokacin mallayan da zirin harfa kenan sai a ce eh to ya halatta domin akwai sunan larabci wanda ya kare da irin wannan amma in ba haka ba ba a taba jin wani sunan larabci ya kare da wawi da mi- da da rufa ba wawi yana ba. babu shi na'am
amma an wancan ka ce kana sauran harafi sai mutum ya bai dama wannan ai ya samu dama ba ka ce sunan karshen sunan bane kana tunanin akwai harafi a gaba ko to mun yadda wannan amma an ka ce a kai ya samu din shine karshen sunan to ba za mu yadda ba domin alarabci babu shi
wal tazimul awwala lalumci na farko na fi ka muslima a cikin musulma na'am yau kuma musulmatu ne mace sai kake son za ka mata tarhimi idan ka ce ya musulma ai mun san cewa ka cire ta menene lugatu man yanta zirar harfa ne ko ya halatta amma idan ka ce kana son za ka yi lugatu man yanta zirar harfa me za ka ce ya musulmu domin musulmatu ne ai kaga can nan za ka ɗauko rufa a takare ka dawo kan mimi ko ka ce baka sauran kowane harafi sai ka ce ya musulmu to namiji ne kuma yau in ka ga kace yau ya musulmu sai mu ce ai namiji kake nufi ko namiji mace namiji kake nufi kai kuma nan so kake ka ce kai tarhimin mace ne na'am musulmatu ne kai kai mu tarhimin ta a lokacin mallan ta zalama kace ya musulma to a shikenan kaga wannan halin bai halatta ba kenan a wajen musulmatu ka faɗa sai dai ka lalace na farko shine lokacin mallan ta zalama sai dai idan zaka tarhimi dole ka ce ya musulma ba dama ka ce ya musulmu kuma ka ce kana da niyyar lugatu man yanta zirar harfa a mallan yanta zirar harfa ne ka dauko harfa a cikin ta karshe ka dawo da ita nan wajen ka ce ya musulmu Na'am.
domin sai mu tsammanin ya musulmu namiji kake nufi musulmi kawai shi kadai kake kira Na'am.
to shi sai ake wulta zimin awwala kalmci na farko shine halin farko lugatu mallan yanta zirar harfa kenan Na'am kawai.
eh Na'am.
mun yanta zirar harfa afwan kalmce shi domin ka ce ya musulma an san kana sauraron me kana sauraron ta a karshe Na'am.
Na'am. Waje wujul waje haini amma ka ka- ka- ka halatta fuskoki guda biyu fi kamar masulama shi kuma yin sunan mace ne alami masulamatu Na'am.
masulamatu Na'am.
wannan kana da halin da duk zaka guda biyu in ka dama ka ce masulama ya masulama kai tarhimin masulamatu ne Na.
ame a halin lugatu ne man la man yin tazir harba man yin tazir harba in ka ce ya masulamu shi ma ba wani sunan namiji abu da bare wani rikici tsakanin musulmin namiji ba Na'am.
sai ka in yana kowane daga cikin halin Na'am. Wal tsirarin rakamu duna dunan nida malamai sun yi tarhimin Na'am.
yunan da koma ba abin da ba kira ba kazan dama din da zamu tarhimi kira ne Mm.
to amma abin da ba kira ba ma an yi tarhimin sa amma lirarin saboda me saboda larura Na'am. Malin nida ya suluhu.
amma fa sai abin da ya kyautata a kira shi din
Na hawa.
abin da za ka iya kiran ne amma a halin lokacin da ka tarhimin larura za ka saka ba kiran kai ba to shi ma ka iya yin tarhimin duk da haka Na'am.
Na'am.
na misali Na hawa Ahmad.
kaman ahmada kaga ahmada ai suna ne Na'am.
kaga dama za ka iya tarhimin sa. ba a halin sunan bane amma kuma kai tarhimin to za ka iya yi.
Na'am.
kamar yanzu wadda wani mawaƙi da yake cewa a, la ni'mal- la ni'mar fata ta ashu ila lau inari dari fubul malik lailatar ju'i wal hasir kaga dari fubul malikin ne amma sai ce dari fubul malik kaga ba kira yake ba Mm.
amma sai ce dari fubul malik ba malikin Na'am.
ne ya halatta Na'am.
tunda maliku dan aya halatta ka tarhimin sa ko Eh.
tunda suna ne wanda aka tarhimin ya halatta ma duk da ba kiran bane larura kuma ta zo a waka sai kai Mm.
tarhimin ya halatta Mm.
Alhamdulillah. Haji ta